إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta ainihin wato alhamis yau sha bakwai kenan ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wacce ta yi daidai da sha biyar ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da darasi na daura a cikin wannan littafi mai suna al-ilaju birruqa min al-kitabi was sunnah wallafar sa'id ibn wahaf al-qahtani rahimahullahu ta'ala muna nan a ainihin wato bangare na biyu inda malam bayan ya gama kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da wasu daga cikin surorin alkur'ani na musamman bayan wannan sai ya ce mana abu na biyu shine mai lamba ta ja ya ce akwai at-ta'awudat war-ruqa wad-da'awat al-jami'a akwai addu'o'in neman tsari ko mu ce musu tawaida da Hausa wannan shine abin da na san kanawa suna ce mata an gani shi ma an ce shi kalman at-ta'awuz ne sai a ce tawaida ma'ana ta'awwaza daga lafazin ta'awwaza ba shi ma sai ce tawaida mun gane karatun in kaji an ce tawaida kai tsaye muna nufin addu'o'in neman tsarin Allah daga dukkanin wani sharri ba sai na ƙara na ta zan dinga cewa ta waida daga yanzu tunda kowa ya fahimci yara shi ma ya zama musalah kenan ko eh na'am warruqa da kuma addu'o'i wadda'awatil jami'a da kuma wasu addu'o'i gamammu waɗanda sun tattaro alkhairai masu yawa al'ula na farko wanda akan ta muka tsaya jiya shine faɗin as'alullahi al'azima رب العرش العظيم أن يشفيك ككرنت عمر لا فيا ون أسأل الله العظيم إن روكا مك ألا مبواي ألا مي جرمة وبنجز الأرش مي جرمة أن يشفيك يوركد كيدك ون الجوتا ذاكرنت ون سبع مرات صوبقي سنوى صوبقي Na'am. Ah, misali in ka je asibiti ne ko wanda ka je gaisarwa ba mutum ɗaya bane. Idan mutane biyu ne sai ka ce an yashfiya kuma su biyu kenan. Idan suna da yawa maza da mata an yashfiya kum ko in maza ne kadai an yashfiya kum in sun wuce biyu sun kai uku. An gane idan kuma mata ne dukkaninsu in su biyu ne an yashfiya kuma. in su uku ne an yashfiya kunna sai zama ana sarrafa ainihin wato jumlar saboda ya zama ta game kowa da kowa daga cikin su thaniyan sai malam yace na biyu yad'u al-marid yadahu 'ala alladhi yu'limuhu mari lafiya zai daura hannunsa a daidai wajen da ke masa ciwo yake masa radadi min jasadihi a jikinsa wa ya ƙulu sai ya ce bismillah bismillah bismillah salasa marat an gani bayan ya karanta wannan sai ya ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir mu karanta bismillah أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر abin da kake cewa shine a'udhu billah ina neman tsarin Allah wa qudratihi hakanan ina neman tsarin Allah da ƙudiransa ƙarfin ikonsa nazartaswa min sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji a jikina yake min ciwo wa uhadiru kuma nake fama da shi kuma nake jin tsoron shi an gane wannan babu shakka cuta tana da ban tsoro a jikin dan adam musamman idan ya zanto ta tsananta jama'a mun gane wannan ko to wannan addu'a zaka dinga yi idan zaka yi wa wani ne in ka sa hannunka ka dafa sai ka ce menene bismillah so nawa sau uku a madadin ka ce a'udhu billahi sai ka ce u'idhuka billahi an gani u'idhuka billahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadir mun gane kalmar yawwa haka za a karanta in kana yi wa wani ka ɗaura hannunka inda ke masa ciwon a jikinsa kai ne ƙafa ne ƙirji ne ko ina ne idan yake ciwon ka ɗaura hannu za ka yi masa addu'a in mace ce suka ce u'iruki u'iruki billahi wa ƙudratihi min sharri ma tajidina wato hadirin an gane wannan ma'ana dai wannan yana buƙatar sai an zauna a aji ƙwarai ina fata an gane amma ba matsala bace ba tunda sarrafa larabcin ne kawai in mutum ya gane zai dan rubutawa a gefe a hamish dan gefen littafin ka dan rubuta shi saboda tsaro saboda kada ka manta jama'a mun gane wannan yawwa in namiji ne u'iduka in mace ce u'iduki idan suna da yawa u'idukum in mata ne u'idukunna mun gane karatun Allah ta'ala ya samu dace abin da ya sa muke wannan saboda galibi wani lokaci sai kaga gafa addu'a ga wanda za a wa amma yadda za ka canza lafazin kawai sai ma wanda za a yi waɗin ruwa ba ku gane ba ko kun gane rashin iya lafazin da za ka yi wa wani sai ya zama kuma wannan addu'ar ba za ta iya amfanar da ɗan uwanka ba an gane amma idan ka iya sarrafa larabcin ka mai da shi lamirin wani wanda za ka yi wa to kaga wannan shi kenan kuma ka cinye kenan ko kai gashi kai mai ka samu lada shi ma kuma ya sami lafiya an gani Allah ta'ala ya samu dace shi ma wannan addu'a za a karanta ta sab'a marratin sau bakwai za a karanta sau nawa sau bakwai ثالثا سين أكو اللهم رب الناس أذهب البأس واشف, واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما إيه سوانا الدؤر الله أكبر ببان الدؤر سوانا جماعة أيقو قيري أهد الشتاء مكرنتا اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما abin da kake cewa Allahumma ya Allah rabban nasi ubangijin mutane an gane azhibil ba'sa ya Allah ka tafiyar da wannan cuta washfi Allah ka warkar wa anta shafi ko anta shafi kai ne mai warkarwa la shifaa illa shifauka babu wata waraka da mare lafiya zai iya samu sai da warakanka shifa'an wani irin waraka wanda la yughadiru saqma baya barin sauran ciwo a jiki kai wannan addu'a ai ta kai ko ko kuwa kai ba ma kana son waya dan samu sauki bane so kake ayi me a warke gaba daya to shi kuma Allah subhanahu wataala yana son a dinga yaba masa yana son a kururuta shi yana son a yabe shi to kaga wannan kalmar kai tawassuli da abubuwa guda nawa na'am guda hudu na farko kashi Allahumma ma'ana ya Allah ya abin bauta na mun ji nawa daya sai kuma kace rabban nasi ubangijin mutane shine mahaliccin su shine mai kulawa da su shine mai azurta su shine ya ba su lafiya shine mai yi musu komai wanda bai ba wanda ya cancanta abota ma sai shi kadai to sai ka dan gutsuro abin da kake bukata bayan ka yabi Allah kashe kace azhibil ba'sa ya Allah ka warkar da wannan cuta washfi Allah ka warkar sai kace anta shafi nan ma kaga nawa kaga abu na uku kenan ya Allah kai ne mai warkarwa kenan yana daga cikin sunayen Allah mene ash-shafi mai warkarwa daga dukkanin kowanne irin cuta nan ma kai tawassuli da kalman ash-shafi ko sunan Allah mai suna ash-shafi sannan sai ka ƙara cewa kuma la shifaa illa shifauka ba fa wata waraka in ba warakanka ba ya Allah ma'ana ya Allah warakanka shine garanti wanda kace mishi warke ya warke wanda kace a cuta zauna ta ci gaba da zama mun gane wannan so la shifaa illa shifauka babu wata waraka sai warakarka ya Allah kaga nan ma yabo kai ga Allah ka mai da al'amari zuwa gare shi kenan ka dogara gare shi shi kadai kake ne mai baka lafiya in ko kai haka ka kama garanti ai ko yawwa shifaan la yughadiru saqma Allah ina so ka warkar da ni irin warakar da baya barin ragowar cuta a jiki saboda haka in an yi dace a lokacin da aka karanta sai ga mutum ya warke sumul luqi babu wata matsala Allah ta'ala ya samu dace a wancan addu'ar da muka karanta ta farko ta as'alullahu al-azim rabbul arshil azim an yashfiyaka Imam Abu Dawuda da Tirmidhi suka fitar da shakanan Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin littafin Sahihul Jami' a laban hadisi na 322 ko kuma ce mujalladi na biyar shafi 322 da shafi 180 wanda makaranta wancan bismillah a'udhu billahi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir shi kuma riwaya ce ta Imam Muslim tana cikin mujalladi na hudu lamban hadisi na 1700 da ashirin da bakwai wannan riwaya da muka karanta kuma ta Allahumma rabban nasi tana cikin sahihul bukhari an gane wannan ai da sharhin fathul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da shida haka nan imam muslim ya fitar da shi a laban hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da ɗaya sannan akwai wata riwaya ta daban ta abdullahi mas'udin wanda kuma shi yana gabatar da ishfi rabban nasi أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شافي إلا أنت shifa'an la yughadiru saqma sai dai duka riwayoyin suna kamanceceniya da juna kuma dukkanin su dai abu da ake faɗa ina fata an gane to galibi malamai suka rinjayar da riwaya guda ɗaya musamman wacce ta zamto Imam Bukhari da Muslim sun yi tarayya akan ta Allah ta'ala ya sa mu dace malin ya shiga da cewa rabi'an sai na hudu a'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli shaytanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah karanta a'udhu bi kalimatillahi tammah من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ita wannan addu'a ta biyar al-Imam al-Bukhari ya rawaice ta yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yata'awwaz yata'awwaz biha al-Hasana wal-Husaina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan addu'ar yakewa al-Hasan da al-Husain ya'yan na Fatima ya'yan sayyidina Ali radiyallahu anhuma manzon Allah ya nemi musu wannan addu'a ce saboda samun kariya daga sharrin dukkanin shaidanu da kuma kambun baka kambun baka eh addu'a ce mai ƙarfi don haka malamai suka ce babu wata addu'a da ke ba da kariya rigakafi na kambun baka kamar wannan addu'ar an gane wannan jama'a to duk abin da zaka yi na alkhairi wanda ka san zai bayyana ga mutane hatta wani abinka ko ɗanka ko motar karkasiya sabuwa kai mata wannan addu'ar eh ka dafa ta ce mata u'izuki bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma in Allah ya yarda duk wani mai kambun baka ba zai maka kambun baka ne sa kai hatsarin mota ba ba zai ma kambun bakan da zai sa injin ka ya buga ba ba zai ma kambun bakan da zai sa motar ta baka matsala kullun kana gareji ba dan Allah samun wannan jama'a hasada kawai wani ma wucewa kai a mota sai ce in Allah kai mu kaka kuma Allah ko dubu hamsin baya da ita motar miliyan biyar ko motar miliyan uku ce Allah kai mu kaka a wannan mahasadi ne ware-ware sai ka nemi tsarin Allah ga sharrinsa eh dan akan duba cewa wani ya kusan kaiwa eh to ba da ma in ya addu'a wannan akwai nufin zai tsaya amma wai haushi ke ji ko in fa'i ta fashe ne zai saya wani ya ce wai in fai ta fashi duk rigimin da ake tsakanin asu da fidir gaman nan fai ɗaya kawai zai bada ya sabi wannan matsalar kawai sauran fai ɗin shi kawai zai kwashe sai kamfanin angwata gaba ɗaya to kaji to kaga wannan ya zama ya zama hauka ke kwakwalwar ta fashi shi yasa muna jin tsoron jama'a ɗan sassauta da Allah kada a zo ta fashe din kuma dan dama an riga an fasa ku to kuma sai fashewar ta yawa ta yadda mutum zai samu taɓa kwakwalwa eh ba yadda za a yi wani yana zaune a can ana wannan uban wahalar neman kuɗi malam ana shan wahala wani kawai zai ba kuɗi a sama kawai baka miliyoyin kuɗi kawai shi kuma shi kuma ya zama banza kawai ka ci banza musibar da muke sha Afirka nan a zo a kashe mu a kwashe ma'adanan mu a kwashe albarkatun man fetur duk dan ai kuɗi ne fa amma kawai wai ka lallaka wai ka kawai ne baka miliyoyin kuɗi ko kawai shike ka Allah ya kiyaye wanda akwai karancin tunani Allah ya kiyaye a dan samu tunanin dai wadda ita ku ta yi wadda ya ce wasu na yi abinda eh, ba wai muna izgili ba ne jama'a wa'azi ne faɗakarwa ce yauwa don duk abin da ɗan adam ya sama buri a rayuwar shi ko gona ce yau ka yi kai mata dogon buri cewa za ta yi buhu ɗari sai ta yi buhu ashirin wallahi wani sai ya zautu da gaske ne wani zai iya zaucewa wallahi ina gaya muku wannan magana kaga wannan ma abu ne wanda yake real ne kana ganin shi ne ga ka gashi ballantana wanda kwamfuta ce yanzu kun ga ran da aka ce za ta fashe na watan September cewa aka yi an samu DDoS attack inda za a kashe ku anan gaba ɗayan ku nan ba zai iya yin bayani DDoS attack ni kuma zan iya yin bayani saboda fage na ne computer engineering dan ni computer engineer ne yawwa yanzu haka ina ina yin ina yin digiri na biyu masters kenan akan computer engineering nan da wani lokaci ban Allah ya so sai in gama to kai kuma kana can kana ta wani lissafi daban an ce DDoS attack ne ba kamar san me aka yi ba an ce an yi attacking server din ma'ana daga ran da aka ce server nan ta yi crashing kudin kowa ya yi crashing kenan Allah ya kiyaye ba ku san me sharrin computer ba malin ya ci gaba da cewa abinda ake nufi da wannan jama'a rabi'an na hudu a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku min kulli shaytanin wa hamma daga sharrin dukkanin wani shedani da kwankwamai an gani daga sharrin dukkanin wani shedani da menene ƙwanƙwamai idan bahaushe ce ƙwanƙwamai me yake nufi eh a'a a'a idan aka ce ƙwanƙwamai ana nufin dukkanin wata dabba mai cutarwa wanda cutarwanta ya kai matuƙa kuma cutar wannan wanda zaka iya ji ne a wanda zaka iya gani da a zahiri ne ko wanda zai iya cutar da kai a batini an gane lafazin hamma a larabci ne nufin dukkanin wata mummugar dabba an gani asali kalman hamma ana nufin mujiya ne mujiya ita ce hammata to amma asali larabawa na amfani da wannan kalmar suna nufin dukkanin wata muguwar dabba mai cutarwa mun gane wannan to idan ka haɗa su a ciki sai a ce ƙwanƙwamai gaba ɗaya ko kuma mu ce muguwar dabba mu fassara shi a haka an gani ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytanin aljani wa hamma da dukkan wata muguwar dabba mai cutarwa wa min kulli ainin lamma haka nan ina neman tsarin Allah daga dukkan wani kambun baka abin zargi an gani akan ce mishi al'ainu an gani me yasa ka ce mishi al'ainu ba a ce mishi alfamu ba tunda ai da baki ne an ce mun kuce kambun baka shi kuma balarabi ya ce mene al'ainu saboda asali mai kambun baka suka ce akwai wani haske da ke fitowa daga idan shi yana hawa kan abin da yake mahasada dan take sai wannan abu ya kamar ciwo ina fata an gane kuma galibi abu ne wanda galibi sai ka gani sannan hasali ke kamu shi mare lafiya dan ciwo ne jama'a ciwo ne mai wannan sai je nemi Allah ta'ala ya bashi lafiya kwarai-kwarai yana da fama da mummunan ciwo dan akan samu mutum ma yakan hau kansa baki yakan yi wa kansa kambun baka wallahi ya ta zama a bakin talauci malam duk kayansa kuma su lalace wani kila mai kuɗi ne duk abin da zai baka saya maka kambun baka challenge a taimake mu da wannan mu dan samu kaza kaza sai ya dauka sai ya baka to ai dai mu gani amma dai anya to da wuya dai amma dai a dai magani to billahi ka kansa alhaji na gode raka dalili in ka kama hanya ka tafiyar ka dan in ma an baka zai lalace garanti ne sai dai in kai addu'a kafin ka je ka ansa kisa duk kullum da safe ka mai da wannan ya zama wuridinka ka karanta shi saboda masu kamun baka a koya wa yara ƙanana ko a yi musu a gida za su fita makaranta ne sai ga yaro an fita da shi lami lafiya an je an dawo da shi gaba yana ta suma wani lokaci kan baka ne idan ɗanka yana da ƙoƙari a makaranta sai ka dage da addu'a wani yana jin labarin cewa ai dan wane ne hasara ta kama shi a ran shi dan tashi sai ga yaro ya fadi ya kama shi lafiya ko ba a lokacin ba ana dawo gida sai ga fa dan zazzabi zazzabi kaza kaza sai kafa ta shanye kai ya zama kato duk yana faruwa abubuwa irin wani daban-daban ba wani asibiti a duniya da za su iya baka maganin kamun baka sai asibitin manzon Allah to shi yasa akwai inda muka zo ma da ya bude mana babi musamman ba zan yi wani bayani ba anan sai mun zo kan ilajul aini za ku sha mamaki wallahi akwai uwar da ke wa ƴaƴanta baki duk ƴaƴanta su zama barayi daga barawo sai mashayi sai kaza ko bakinta ne yake musu ita ma bata san tana da shi ba yawan Allah bata san tana da shi ba laka mun zo wannan bigiran zamu yi bayani hatta na yadda ya kamata a yi a warware wannan matsalar in kaga alamun kan baka ne a jikin wani me ya kamata a yi masa don ya sami lafiya insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi kamar yadda ya bayani a baya khamisan sai na biyar a'udhu bi kalimati llahi tammati iqra'u من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق abin da kake cewa ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku daga sharrin dukkanin abin da ya halitta manzon Allah ya ce wanda ya karanta wannan inda safe ne har yamma shi babu abin da yake cutar da shi kenan da ka je gonan ka waya kana zuwa sai ka karanta wannan addu'a a bakin gona kafin ka shiga manzo Allah ya ce wanda ya sauka a wani wuri ya karanta wannan addu'ar babu wani abu mummuna da ya same shi har ya bar wannan wurin ga fulani na masu kiwo zaka shiga daji kiwo ka karanta wannan addu'ar da izinin Allah ba wani wanda ya cutar da kai ko kidnapper ne yazo ko sai dai yazo ya wuce ta gefen ka Allah ya dauke kwakwalwar shi da tunanin shi ma ne ya kama ka ko ya kwashi kayan ka ko wani abu jama'a ba fa irin alkhairin da manzon Allah bai bar mana ba wallahi babu sai dai dan adam ne ya kasa ganewa ya je ya riki wani abin daban wanda ba ba shi ba an gane wannan a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman tsarin Allah daga kalmominsa cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkanin abin da ya halitta wannan addu'ar manzon Allah ya ce wanda ya soka wani wuri ya karanta ta babu abin da ya isa cutar da shi a wannan wurin har sai ya bar wannan wurin mun gane wannan jama'a bayan wannan akwai wani sahabi ku dama ta cije shi da yamma manzon Allah ya ce kai addu'a kuwa sai ya tuna ce ka wallahi ya tuna cewa ashe yau bai karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa manzon Allah ya ce da ka karanta ta da wannan kunaman bata isa ta cije ka ba ai haka na faruwa za ka lokaci bayan kayi addu'a kawai baka an kare ba sai ga kunama kusa da kafarka wanda inda Allah ya so da tunin ta riga ta tsina maka ma ta wuce baka ma san ita bace ba amma sai ka ganta sai ka samu dama ka kashe ta ba tare da ta iya cutar da kai ba ko kana shiga gona wani maciji na ganin ka kawai sai kama hanya ya ta gudu ya tsere ba zai ma iya tinkarin ka ballanta na ai fito na fito Allah sai kare ka ko ka je ka shiga gonar shinkafanka ga matsatsaku a wajen kun za su iya huda kafarka su shiga ko wani cuta na kushakushi ko na bakamancin wannan to duk a wannan addu'ar idan ka yi ka je wuri Allah ta'ala zai baka kariya an gane wata rana lokacin 2011 muna muna NYSC mun je an san certificate din mu ranan 2012 muna gamawa lokacin mun bai layi muna ansa to ka'ida ni na yi relocation daga Bayelsa State zuwa Kaduna State to ka'ida kuma idan kai dole sai ka canza ID card in muka canza ID card ba ranar da za a yi za a ba da certificate kai ba za a baka ba sai ka koma can headquarters a Kaduna ka bi su can an canza ma ID card kuma ba baka za a yi ba sai a ji ID card din kawai sai a baka certificate ɗinka muka bi layi da wani ni ko ban canza nawa ba na yi ta zuwa matan tana ce mana kaza da kaza kuma Kaduna akwai nisa muna zuwa muka shiga layi ana ta cire mutane sai da na zo gab daga ni sai mutane biyu masu ansa sai aka cire na gaban abokina za a cire ta lokacin sai ce min ka gani ko ta kai shi kenan kuma za a cire maka ba za ka samu dama ansa ba nace mishi kai zan ansa kai dai muje sai na karanta wannan addu'a sau uku wallahi ina zuwa na bata ID card din ta kalla ta kalla ta yi haka ta yi haka ta juya ta kalla ta duba ta aje a cikin kwali ta je kuma certificate ina ne gaba eh shi kuma da yace da yace min ai da wuya aka duba nashi aka duba ba ga yaka ce mu hada Kaduna an gane wannan so saboda haka akwai wannan ko kare ne kake jin tsoro wani masifaffan kare ka zo biyo hanya zai rika maka haushi yana cutar da kai kana hawa kan wannan hanyar ka karanta wannan addu'ar da izinin Allah har zaka zo ka wuce bai ce da kai komai ba sai ka zo ka wuce sai ka yana ka ce oho dai ko kuwa amma irin wannan firgita kan insha Allah ba zai yi ba dan ni na gwada so ba iyaka ne so ba iyaka akwai ranar da wani dan uwana ya dawo akan mashin gida karnuka suka biyo shi kamar za su cinye shi ya yadda mashin din ya zai shigo daki ya marasa Allah ya ji kansa dace ya aka yace ai ya dawo ne ga mashin can a waje karnukan nan sun tsaya a wurin nace shiga daki sai na fito na karanta wannan addu'a ina zuwa haka suna kallo na tsoro na ɗauki mashin na shiga da ita daki da shiga da ita gida na kulle gida to kai ya aka yi basu ma koyi ba nace oho ko kuwa yawwa ma'ana dai addu'a tana da mene matuƙar tasiri da kuma amfani kuma jama'a amfanin wannan addu'ar wallahi kamar yankan wuka ne ko cewa aka yi an maka sharri uganka na neman ka kana zuwa kafin ka shiga wajen shiga karanta wannan addu'a ka shiga duk abin da ake da cutarwa in Allah da ba za a yi maka dan wannan din ma na sha gwadawa ne kuma yana yi na sha zuwa a matsayin shikenan ai kana zuwa jin uga kace kace zai ma ina zuwa kuma sai ya ce to ai dama bayani akan kaza da kaza to kazan ce a ba haka bane kaza kaza ce to shike ne to je ka ki ta mamaki kai ce eh kai din ko kuwa an tashi tsaye to wannan shine tashi tsaye da ake so mutum yayi mm alaikum salam
wannan addu'a ne na shan gwada sosai mhm eh duk lokacin da na shiga gona mm ko yara ne ko ni sai na karanta wannan addu'a masha Allah Wallahi na sha gama ciki wanda wasu su ta jini ba to a ta dan sati biyu da ya wuce ina yara suna samun daki a gona eh ko yara zan shiga da su su ma aiki a gona sai na karanta eh wallahi maciji ya rubuta ka kuma ya ta lafiya to ka gani wallahi tallahi maciji eh eh yaro kan wani taka maciji to ka gani tashi yi wani wani wanda ya bude taki ne ya ba ya ce maciji to Allah ya taimake ni eh maciji ya gudu ya maciji ya gudu ta shiga uku sosai da an taka shi maka ga hari yake kawowa amma ka guduwa yayi amma in dai zan shiga gona sai na karanta to ina gaya muku wannan abin da yasa nake faɗa mana wannan ya zamto mun tasirance da ita kuma mun sa ta a rayuwar mu ko da yaushe shine fa amfanin waɗannan abubuwa shine aka rera maka wayo sai a ce maka sai ka tashi tsaye jama'a za su saka a gaba ko sabon shago kai ka ji zaka shiga wannan shagon ka karanta wannan addu'a Allah sai ya kare ka iya zaman da zaka yi shekarun da zaka yi a shagon haka tashi ba wani abu zai cutar da kai wannan karatun manzo Allah ya riga baka shi kyauta ba wani kaji an nemo wani dafa'i an je an kulla wata laya an birni an yi wani an ta shirme ne ga karatun Allah da annabi da wancan da sai an yi biye biye na'am na'am
amma ku sani ba shi ne muhallinsa ba muhallinsa ke kun gansu na wannan addu'in wani wuce layi ne ba kwarai da gaske kwarai sabon gida ka riga ka yi eh kana shiga gidan ka karanta wannan a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli abin min sharri ma khalaqa ka karanta malam za mu zo mu karanta ɗayan wacce tafi wannan kuma ƙarfi Eh, an gane wannan ai guda guda guda uku ne okay guda hudu ne a'udhu bi kalimati llahi tammati kowanne ka iya ta kuma kowanne akwai gabar da ake so a yi ta na musamman kun ga shi karatun na da muhimmanci shi yasa nayi nayi a zo a karatun nan kuna ta jin afada gashi nan kuna ta jin daɗi kuna santi Allah ya sa mu dace mm na'am akwai wani wanda ya tumbar wannan addu'a din ya yi da ya kula kamar a masu mata ya zama kamar za a ɗaura
a wannan kuma gaskiya ya saba abin da manzon Allah ya zo da shi so ake kayi ta shi Allah so yake kai kayi da kanka dan nema dan nuna cewa kai ba kowa bane shi ya kare ka magana ta kare saboda shi wancan idan ka laka ka sa a jikinka to ai rubutu rubutu ne kawai ba ka gane ba kamar ni ne yanzu wannan littafin ba kwa doyin a ciki ba dan yana jikina sai a ce wani abu zai cutar da ni ba ai ni da na kamata in karanta dan in nemi tsari ba karanta dan in nemi tsari ba wannan rubutu ne kawai ba ka gane ba yawwa to shi ke da an gane wannan shi yasa jiya neman wani wata magana guda ɗaya na ce maka ba sai ka sha tawada ba ka karanta kana tofawa a ruwan ya fi tasiri kuma shi ne abin da aka fi sani magabata na yi amma rubutu yanzu an yi rubutun ne fa aka wanke yanzu me kake sha tawada ce amma wanda aka samu manzon Allah ya yi da bakinsa mai tsarki ya karanta ya tofa a ruwa ya sha ko ya bada an sha kuma ya tasiri shine garanti kuma sai na ce ba cewa muka yi rubutun haramun bane an gani ko yin sa makaruhi bane wasu malaman sun tafakan cewa ya halatta a rubuta a wanke kuma a sha ina fata an gano nan Allah ya ba su lada amma mu dai tofi zabi Allah ya sa mun gane jama'a tayyib wannan kenan wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a labin hadisi na 1728 sadisan sai na shida a'udhu bi kalimati llahi tammati karanta min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضروني وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضروني وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضروني وأن يحضرون abin da yasa ban cewa an yahdurun na shiru ba saboda ku gane abin da ake nufi asali wa an yahduruni kun gane karatun sai aka yi hazafin ita ya din ka gane kasara ce aka a ƙarƙashin nunun din ko ai na ko haka ne ko yawwa abin da yasa ba kowa wannan ba shi wannan babu wasali yawwa in ba ka san ba ka san nahawu da sarfu da waye waye ba in ka tashi karanta kamar yadda wasu 'yan koyo ne anan sai su sha mamaki kana cewa a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku min ghadabihi daga fushinsa kana neman tsarin Allah daga fushinsa wasu malamai suka ce fushin Allah yafi azaban Allah ma dan tun a duniya idan Allah ya fushi da bawa masifa da bala'i sun dinga neman ka kenan suna kokarin su karka saboda mahaliccinka ya fushi da kai wa iqabihi haka nan ina neman tsarin Allah daga hukubarsa me hukuba anan horo azaba wa sharri ibadihi haka nan ina neman tsarin Allah daga sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin sannan ina neman tsarin Allah daga dukkanin wani waswasin shedan da yake raya wa mutum a zuciya don ya saba wa Allah don ya kauce wa hanyar Allah don ya yi abin da ba daidai ba kana neman tsarin Allah daga wannan wa an yahduruni haka nan ina neman tsarin Allah da kalmomin su cikakku kada shedanin nan su halatto inda nake su shiga jikina ko gidana ko wurin sana'ana ko wajen wata harkokina kai ai akwai ƙarfi wannan addu'a ko wani da gaske kaga inda kake ma shedanin ba za su zo ba kana neman tsarin Allah kada su zo inda kake su halarto inda kake kaga addu'a ce mai girma an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dashi da haka jama'a ku ji ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku daga fushinsa da uqubarsa da sharrin bayinsa daga dukkanin waswasin shedan ko shaidanu kuma ina jin ina neman tsarin ka ya Allah kada su halatto ma inda nake ita wannan addu'ar akwai makamancinta a cikin alqur'ani ina azarmomi su ba mu wata sura ce a suratul mu'minuna a'a umarni Allah yawa manzon Allah yace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kuma kai annabi Muhammad kace ina neman tsarin Allah daga me min hamazati shayatin daga dukkanin wani waswasi na shedan da kullakulle da zai dinga sake-sake da zai dinga saka min a zuciya sannan ka ce wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya ubangiji na ina jinne neman tsarinka kada su halatto ni da inda nake ka su halatto ni kaga wannan addu'a ce mai ƙarfi hatta a cikin alqur'ani Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya dinga me ya dinga yi a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduruni wannan hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar da shi hadisi ne kuma sahihi ingantacce sabi'an sai na bakwai a'udhu bi kalimati llahi tammati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa وذرأ أوكي وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق من شر ما خلق وبرأ وذرأ وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن شوف كن يونا أيتي manzo Allah ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku kai wannan addu'o'i suke matuƙa jama'a kalmomin Allah cikakku la yujawizuhunna barrun wala fajir waɗanda babu wani allati la yujawizuhunna barrun wala fajir waɗanda babu wani mutumin kirki ko wani mutumin banza da ya isa ya ƙetare waɗannan kalmomin Allah an gani da su nake neman tsarin Allah min sharri ma khalaqa ina neman tsarin Allah ne daga sharrin abin da ya halitta wa bara'a wa zara'a abin da ya halitta kuma ya ƙage halittansa wanda ba a taɓa ganin ma irinsa ba an gane wannan shine wannan dan albari'u yana ma'anar al-khaliq an gane ma'ana daga sharrin abinda Allah ya halitta ya kayi halittarsa kuma ya sanya shi a cikin ƙasa wa min sharri ma yanzilu minas sama'i ina neman tsarin Allah daga sharrin dukkanin wani abu da ke saukowa daga sama wa min sharri ma ya'ruju fiha da sharrin dukkanin abin da ke tashi daga ƙasa ya tashi sama ya shiga cikin sama shi ma ina neman tsarinsa wa min sharri ma zara'a fil ard ina neman tsarin Allah daga abin da ya halitta a cikin ƙasa wa min sharri ma yakhruju minha haka nan Allah ina neman tsarinka daga sharrin dukkanin wani abu da zai fito daga ƙarƙashin ƙasa wa min sharri fitanil layli wan nahar kun ji jama'a Allah ina neman tsarinka daga sharrin dukkanin fitincinin dare da rana ai wannan shikenan kuma in ka samu wannan ai sai ka zama dan gaba gadi kawai eh kowanne turi da kwari sai ka fada kawai abinka saboda me kai ne matsarin Allah shi yasa sai a kima makin wani fa sai ya shiga wuri kaza ya shiga wuri kaza a addu'a ce in banda kariyar Allah ba zai shiga ya fito lafiya ba ba ka gani mutumin da ya je kasuwa ya sayo saniya ya rene shi ya dan karamin yaro har ya girma saniyan ran da ransa ya bashi saniyan ya nemi ya tada hankali a gida sai hankalin kowa ya tashi saboda wannan hore wanda Allah ta'ala ya dan cire na dan na dan sakwanni ko na mintoci haka zai gama harjajin shi ya gama dubbuge buge a gidan ba wanda ya sai kusa da shi sai can kuma Allah ya ga dama sai ya dawo da abin sai ga an zo an kama shi an sa mai igiya kuma an ja shi a hankali a hankali ya shiga daki Allah kenan shi yasa ko ina Allah zai magana game da waɗannan manyan dabbobi sai ya ce wa sakhara lakum ina fata an gane wannan Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa ja'a minni simi wa lakum fiha manafi'u litablughu 'alayha hajatan wa li minni yawwa المهم دي الله تعالى يقول الحمد لله الذي وسبحان الذي سخر لنا hada ka gani horewan Allah ce amma kai ka iska hora ubi in bai ga dama ba haka din me eh saboda haka haka al'amari ke jama'a horewan Allah ce duk shanu za a gansu nan dan karamin yaro yana kora su ya ga su kiwo ya da horewan Allah ce in banda horewan Allah gaba ɗaya mutanen garin nan an tara su ba su isa su kora garken shanu guda ɗaya wallahi saboda in shanin suka fusata wai sai a hankali ka duba yadda mutum ya hau ƙaho mana sani yake wujijjiga shi ka duba yadda ka san yadda ka san fefa haka zaka tana juya duk girman mutum haka zaka tana juya shi to horewan Allah ce mun gane wannan jama'a yawwa wa min sharri ma wa min sharri fitanil laili wan nahar Allah ina neman tsarin ka daga dukkanin fitintunun dare da rana wa min sharri kulli tariqin Allah ina neman tsarinka daga dukkanin wani mai kwankwasa kofa a zo gidanka kwankwasa a ce wallahi gidan shi aka zo aka kwankwasa yana budewa aka fita da shi aka tafi da shi har yau ba kajin duriyar shi ba kidnappers ne a barayi ne a yan fashi da makami ne a waye waye kana neman tsarin Allah wa min sharri kulli tariqin Allah ina neman tsarinka daga dukkanin wani mai kwankwasa kofa duk wanda zai kwankwasa kofa ta da sharri Allah ka kare da gare shi sai ka ce illa qariqan yatruqu bi khairin sai mai zuwa ya kwankwasa wanda kwankwasawan shi alheri ne shine kadai Allah nake sai ya kwankwasa min kofa ya rahmanu ya ubangiji na mai rahama mai jin kai an gane wannan jama'a kaga addu'a ce babba wannan ko kuwa kusan ma a ce ta fita farkon ƙarfi mun gane wannan ai jama'a so waɗannan addu'o'i jama'a kamar yadda muka ƙara faɗa muna ƙara nanatawa addu'o'i ne masu ƙarfi kuma garanti ne garanti ne jama'a in dai ka yi su da izinin Allah Allah zai kare ka an gane wannan ai Allah ta'ala ya sa mu dace wannan hadisi yana cikin musnad al-Imam Ahmad ya rawaito shi da isnadi wanda ke ingantacce haka ne Ibn Sunni ya rawaito shi a cikin littafin sa Amrul Yawmi wal Layla thaminan sina takwas وكرنت اللهم رب السماوات السبع اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك أعوذ بك من شر كل شيء من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت عاقل بناصيتي أنت الأول أنت الأول فليس قبلك شيء وليس قبلك شيء وأنت الآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وليس فوقك شيء وأنت الباطن وأنت الباطن فليس دونك شيء وليس دونك شيء
an gane ko eh addu'a ce mai ƙarfi ƙwarai mu ƙara karantawa Allahumma rabbas samawati sab'i اللهم رب السماوات السبع wa rabbal arshil azim ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت عاقل بنفسك أنت الأول أنت الأول فليس قبلك شيء وليس قبلك شيء وأنت الآخر وأنت الآخر فليس بعدك شيء وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وليس فوقك شيء وأنت الباطن وأنت الباطن فليس دونك شيء وليس دونك شيء abinda kake cewa Allahumma rabbas samawati sab' ya Allah kai ne ubangijin sammai bakwai an gani wa rabbal arshil azim kai ne ubangijin al'arshi mai girma rabbana Allah kai ne mahalicin mu wa rabb kulli shay'in kai ne mahalicin dukkanin komai da gudanar da rayuwarsa da bashi yadda zai gudana faliq alhabbi wan nawa Allah kai ne wanda kake tsaga ƙwaya da kuma ƙwanso an gani mun san akwai ah, nau'in abubuwa kayan gona masu ne masu ƙwaya da kuma mene ƙwanso wake me yake da shi eh ƙwanso yake da shi ina fata an gane wannan gyada me take da shi ƙwanso ita ba tana ƙwanso wani abu ne an gane wannan akwai wanda kuma in ka fasa cikin shi ne za a samu ƙwayan a ciki an gane wannan ga irin su roman ga irin su eh, abubuwa irin waɗannan an gane irin su gurjiya an gane wannan ƙwayan kenan to Allah kai ne wanda kake tsaga ƙwaya ka fitar da wani abu mai amfani kai ne mai tsaga ƙwanso ka fitar da wani abu a ciki an gane wannan wa munzila at-taurati wal injil Allah kai ne wanda ka saukar da littafin at-taura wal injila da injila wal qur'ani da mene da alqur'ani a'udhu bika Allah ina neman tsarinka min sharri kulli shay'in daga sharrin dukkanin komai anta akhidhun bi nasiyatihi wanda kai ne kake riko da makarkwadarsa an gane makarkwada ana nufin asalin kan dabba ma'ana da zuciyar dabba da kanta da duk abin da ke gudanar da ita Allah kai ne wanda kake rike ta kake ba ta daman gudana kake sarrafa ta yadda ka so to ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin dukkanin komai wanda sarrafa wannan abin da controlling din sa yana hannunka ne antal awwalu ya Allah kai ne na farko falaysa ba'daka shay qablaka shay babu wani abu gabanin kai wa antal akhiru Allah kai ne na ƙarshen ƙarshe wanda komi zai ƙare ya bakka falaysa ba'daka shay'un babu wani abu da zai wanzu a bayanka wa anta zahiru Allah kai ne nan madaukaki marin jayi akan bayi falaysa fawqaka shay ba wani abu sama da kai ya Allah wa anta al-batinu Allah kai ne nan al-batinu wanda kake masanin komai da komai falaysa dunaka shay ba wani wanda ya isa ya san wani abin da ke da alaka da iliminka wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ko yawwa falaysa dunaka shay ba wani a ƙasa da kai wanda ya isa ya san abin da ainihin wato ka boye wanda baka so kowa ya sani ba ita wannan addu'a manzon Allah ya karantar da yassayina na Fatima radiyallahu anha tazo tana neman bawa da zai rika mata hidima manzo Allah ki dinga yin wannan addu'a Allah zai baki karsashi da karfin jiki za ki dinga yin aikin ki ba tare kin nemi wani ainihin dan aiki ba ki nemi tsarin Allah daga dukkanin sharrin dukkanin komai mun gane wannan ko wata wani wata riwaya kuma manzon Allah ya karanta da wani sahabi yace da shi in ka je kwanciya bacci kai wannan addu'ar tana daga cikin addu'o'in da ake neman biyan bashi in kana so Allah ya biya ma bashinka a waye gari ba a biyan ka ba abin ka ko kwandala ka yi wata yin wannan addu'ar da ƙarshen ta kaga mala ya sa mana dada dash dash dash ko yawwa me yake nufi akwai ragowar zance ragowar shi ne iqdi anna daina iqdi anna daina ku karanta iqdi anna daina ma'ana ya Allah ka biya mana dukkanin bashi wa aghnina 'anil faqri وأغننا عن الفقر Allah ka wadatar da mu gaban talauci addu'a ta yi ko bare to kun ji jama'a wannan addu'ar ko za mu iya karanta wannan da farkon tayyib mu karasa dai gaba ɗaya wannan kawai mu gama sai mu shiga annan usadif ko kada ka sai mana buzuzi tun dama daura akan dan zoba akan dan wuce aiko in larura ta kama sai ya haƙuri tasi'an sai na tara bismillahi ardika min kulli shay'in yu'dhika wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allah yashfika Allah yashfika بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك Eh, ma'ana mara lafiya ne. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da ummuna Aisha radiyallahu anha lokacin da ya fama da rashin lafiya, ce ki dinga min addu'a. Ta ce, Me zan ce? Ta ce, To, ki rika tofa min kina cewa Bismillahi arqika wallahu yashfika mala'ika Jibril ne shi ma ya karantar da shi. A wata riwaya kuma mala'ika ne da kansa ya zo ne wa manzon Allah ruqya. Aha. balagan a ruqya wannan bokanci ne bokanci ne kaji Allah ya aiko malaika jibrilu daga sama daga can sama ta bakwai cewa yazo ya karanta wa manzo Allah ya mai ruqya yana Muhammad rashin lafiya amma kai da an ce amma farashin lafiyar naka ana ganin sai an danyi maka ruqya ruqya kuma a ni ni ban da komai ban da komai wallahi wallahi ban da komai ba ga muke yi ba wani sai ce wa shi tono shi ciwo za a yi to baka san irin kwato-kwatan da ya dankare a cikin jikinka ba na daudan cuta la'alla wannan addu'a ce kadai karfinta ne zai iya warkar da rashin lafiyanka sai kai tsawon shekaru kai ta wahala malam babu wani samun ah, waraka saboda haka lokacin da bashi da lafiya tana karanta masa abin da take yi sai ta kama hannunsa sai ta tofa ta shi to amma ai hannunka yafi nawa albarka tunda kai na yarda zan karanta maka amma kuma da hannunka za a yi sai ta kama hannun manzon Allah ta tofa a hannun shi bayan ta gama tofawa sai ta dinga bin hannun manzon Allah tana shafa mai jikin nashi da shi jama'a ina fata mun gane wannan kwarai da gaske to abinda kake cewa bismillahi arqika da sunan Allah nake maka addu'a ta neman lafiya min kulli shay'in yu'dhika ina nema maka lafiya ne daga dukkanin wani abu da ke cutar da kai wa min sharri kulli nafsin ina nema maka tsarin Allah daga dukkanin wata rai mai numfashi aw ainin hasidin ko kuma ina nema maka tsarin Allah daga dukkanin wani kambun bakan mai hasada kai hasada bala'i hasada babban cuta ce ta koyi yawa a cikin al'ummar mu dan tana daga cikin da'ul umam ciwon al'ummomi hasada mm yace au ainin hasidin ko wani kambun baka na mai hasada an gane wannan ko Allahu yashfika Allah nake roƙo ya baka lafiya bismillahi arqika da sunan Allah nake nema maka lafiya jama'a mun gane wannan ashe kaga addu'a ce mai karfin gaske kware da gaske wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara mishi yadda labin hadisi da 1718 a ana so man ka dafa shi amma ba lalai bane amma so samu ya kamata ka dafa jikinsa ne ko ka kama goshinsa ko ka kama hannunsa inda yake masa ciwo ko ka kama wata gaban da ke masa ciwo ko ka rike hannunsa duk da inda ka rike a jikin mari lafiya in kai addu'a da izinin Allah ta tasiri kai kuma baka rike ba kana masa addu'an kana dan tufa mishi tuf eh zai tasiri insha Allah ta'ala ba kaki ake ba jama'a wajen yin tufi kun gane an tuf ake yawa ko kuma wani kaje ka sashi kana yana kyaba ka ka- ka- ka- ka. to kila ma wani wanda zai addu'a ma baya wanke baki kuma kazami ne kaga na ma wata matsala ce Eh. musulunci tsafta yake so jama'a eh ka bai da baki ke zamto very very tsaftatic mun gane ai ko a very very aesthetic eh saura kuma turawa su ce na na yi violating din abin nan din turanci to yare yana da wani kan gado ne da ab- yanzu muka da muka ce wannan kan mai da ta a matsayin turanci mu a wurin mu aesthetic da ce to wannan yaren mutanen Najeriya ne suna ce mu tsafta aesthetic kuma ta zauna ko ba ka bane ba da haka yare yake yaron Qur'ani ne kawai ba yadda ka iya dole ka karanta shi yadda Allah ya saukar Mm. kun ji wannan jama'a ko yawwa al'ashira sai na goma bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min sharri hasidin idha hasada ومن شر كل ذي عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين abinda kake cewa bismillah da sunan Allah nake maka addu'a yubrika Allah ya warkar da kai daga wannan ciwo naka wa min kulli da'in yashfika daga dukkanin wata cuta da ke jikinka Allah ya warkar da kai wa min sharri hasidin idha hasada ina nema maka tsarin Allah daga hasadan mai hasada kun gane karatun kuwa to anan in tambaye ku mana me ya kawo gada ba rami an akwai an leƙa ne akwai rami shi yasa aka ce a yi mene har yanzu ba ku gane ba ku duba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama addu'a yake wa mutum cewa Allah ya warkar da kai ya baka lafiya daga cikin abin da yake addu'a akwai hasadan mahasada wa min sharri hasidin idha hasada to gashi nan aka ce wa min kulli okay wa min hasadi a wa min sharri hasidin idha hasada daga sharrin ma'abocin hasada da kyashi yayin da ya hasadansa ashe akwai cutar da ke samun ka ko wata musiba akan kasuwanka akan harkanka ta rayuwa akan harkanka ta sana'a wallahi hasada mahasada ya saka a gaba to in baka neman tsarin Allah daga hasada mahasada jama'a ka gama yawo amma in Allah ya tsare ka daga sharrin masu hasada masadin nan naka shi zai dinga zuwa ya kai labarin ka inda za a soka ba ku gane ba Allah ya ji kan malam albani Allah ya gafarta masa wata rana ne ba mu labari ke cewa akwai menene akwai wani dattijo in ya zo wajen shi irin masu ɗan zuwa baran nan in ya bashi zai ce malam albani Allah ya karo masa sada amma Allah ya kawo Allah ya karo makiya amma ya tsare karga sharrin makiya addu'a ce mai kyau Allah ya karo makiya ya tsare ka daga sharrin makiya saboda makiyinka shi ke kai labarinka inda ba a san ka ba ko ni wa Allah ya sani dai mutane ba san ni ba amma wani makiyina sai ji ba da labari a wani wuri a ce yana ta faɗin kaza da kaza ana bincikawa kuma sai aka ga wani abu na alheri na to kaga haka ne in kuma da mahasadin nan naka makiyin nan naka bai ji ya kai labarinka ba za ma a san ka ballata na a amfana da kai Allah ya sa kun gane yawwa to amfanin makiyi ke da shi shi ma yana da nashi amfanin wannan shine fadalan makiyi amma ba shi da wani falla wacce ta wuce bayan wannan kuma sannan daga cikin alherin alheri da falalan mahasadi shine yakan sa hasadin shi zai maka taki akwai wanda a rayuwarsa bai taba kawowa ma ya taimake ka ba kwata kwata kana harkokin kai na nasa amma yadda ya ga an taso ka a gaba ana ta san a gaba yanka sai ce zo zan taimake ka da jarin da kake juya gaba ɗaya bai wuce dubu hamsin ba sai ce ga dubu ɗari biyar je ka juya da gayya ma zai baya ce je ka juya kwana biyu ka gama kuma kana dawa kasa miliyan ɗaya sai ce ni ɗari biyar ina nake so kawai jikin abinka hasada ga mai rabo yawwa wallahi malam ana ta kokarin kore mutane a ce kar ku yadda ku je masallacin shi ku yi sallah kada ku yi kaza kar ku yi kaza sai kuma Allah ya ƙara ingizo mutane to wanda daga cikin sharrin mahasadi kenan in yi hasara sai ya ƙara maka farin jini in yi hasara sai ya ƙara son mutane su ƙara son ka to yana daga cikin fallin mahasadi shi ya tsawo lokaci ba ba a san a rasa shi a rayuwa haka ne haka ne in da ba shi da alheri da Allah ma bai halicce shi ba kenan yana da sharri yana kuma da me galibi sharrinsa zai cutar da kai ne in ya baka addu'a an gane wannan sannan abu na biyu in ka yadda wani mutum ne za ka nemi kariyar a wurinsa ba Allah ba amma lokacin da ka ce Allah ya kare ni ni na yadda Allah ne mai kariya na ka gama haka Allah ya dinga cewa manzon Allah ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله kada kai biyayya ga kowane munafiki an gani duk wani arni ba kama masa biyayya wada' azahum kai watsi da wannan cutar da suke maka wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kawai abinda Allah ya ce manzo Allah ma ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina Allah ya kare ce ma manzo Allah wa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin ko وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده kaga duk wannan ka dogara ga Allah kawai ba wani wanda ya isa wallahi kowaye shi ba ma kaɗan bai yayi kakan kaɗan a cutar da kai amma dai a rike addu'a a wanke zuciya daga dukkanin mugun kulli Allah ta'ala ba zai kyale ka ba zai taimake ka mun gane wannan jama'a to wa min sharri hasidin idza hasada ina neman maka tsarin Allah daga sharrin ma'abocin hasada idan yayi hasada wa min sharri kulli dhi ainin da kuma sharrin dukkanin wani ma'abocin kambun baka eh dukkanin mai kambun baka ne neman tsarin Allah daga gare shi wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Sai na goma sha ɗaya alhadiya ashar bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min hasadi hasidin wa min kulli dhi 'aynin الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل ذي عين الله يشفيك kana cewa da sunan Allah nake maka addu'a ta neman lafiya nake maka tawaida min kulli shay'in yu'dhika daga dukkanin wani abu dake cutar da kai min hasadi hasidin ina nema maka tsarin Allah daga hasada mai hasada wa min kulli dhi ainin daga dukkanin wani ma'abocin kambun baka Allahu yashfika Allah ya baka lafiya shi ma wannan hadisi yana cikin sunan ibn majah ya rawaito shi ga sahabi Ubadata ibn Samit Allah ya kara mishi yadda malan yace wa hadhihi ta'awuzat kun ga waɗannan tawaidoji waɗannan tawaidoji gaba ɗayan su warruqa oke wadda'awat da addu'o'i warruqa da waɗannan addu'o'i na neman lafiya yu'aliju biha min as-sihri wal 'ayn ana nema wa mari lafiya lafiya daga me sihiri tsafi kulumboto wal ain da me kambun baka wa masil janni da dukkanin shafan aljanu kowane iri jama'a in kai wannan addu'ar da izinin Allah za a warke so da ka yau an baku ijaza kenan ko eh tayin ruqya kwarai kai wa dan uwanka ka amfani da uwanka manzo Allah ya ce wa man istata'a an yanfa'a akahu falyaf'al duk wanda yake ganin zai iya amfanar da dan uwansa ta hanyar yi masa waɗannan addu'o'i Allah ya bashi lafiya to ya aikata jama'a waɗannan su ne addu'o'in da ake karantawa na ruqya kaka ɗauka wasu abubuwa ne wanda ba a ganewa ko wani ba zai iya karantawa yayi ba sai wani da wani a'a kowa zai iya yi jama'a mun gane dan sakon manzo Allah na kowa ne babu wani khasi ko wani khasatul khas kowa kowa ya shine yancin jama'a addini ko Allah ka dace da mu malai yace fa innaha wa jami'il amradi sannan kowane irin rashin lafiya ne malaria ce typhoid ce ulcer ce ko ma wani irin ciwo hanta ne zuciya ne a dinga yin waɗannan addu'o'in za a warke da izinin Allah an gane wannan fa innaha ruqan jami' ruqa jami'atan lalle wannan ruqa ce kalmomi ne addu'o'in neman lafiya ne ga mammu sannan nafi'a mai amfani bi idnillahi ta'ala amma da izinin Allah madaukaki an gane wannan sai mu tsaya anan abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka datar da mu da bin sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akwai dan uwa malam Suleiman da ke fama da jiki shi ya canza muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya akwai yar uwan mahaifiyata ita ma Hajiya Halima tana kwance a nan jinar asibiti mun je mun duba ta jiya Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ta'ala ya tashi kafaɗin dukkanin marasa lafiyar mu Allah ya tashi kafaɗin su Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka sa ya zamto kafara a gare su Allah muna roƙonka mu da muke da lafiya Allah ka ƙara kare mu da lafiyar mu ka ba mu ikon gudanar da ita da yin amfani da ita hanyar da kake so ka yadda da ita Allah muna roƙonka ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh